نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليه Ah, shagen makoshi ce kawai, bai da alaƙa da fanka, ai zahi yake, ai har ruwan sanyi dole a sha, wannan zahi. Makoshi ne kawai, da AC ke akwai ma sai ku samu. Yau muna sha biyu ga watan Bilkaida, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram, ina dillatil ahkam. Muna cikin wato babul jami ko kitabul jami littafin da ya tattaro wato ladubba da halaye masu kyawu wanda ya kamata a ce musulmi ya ɗabi'anci da su malam ya ce ana bi hurairah radiyallahu anhu nan ne ko ba ana bi hurairah bane أبي هريرة نيكو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله صلى الله عليه وسلم يتي ليسلم الصغير كما شمن شنو نظام تاشي أكاش ليسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي nan ne ko? ai shi ne ko? na san ba mun yi shi ba wane ne na san? yani wannan yana daga baya to an karba hadisi daga abu huraira Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace li sallimi saghiru karamin yaro mai kananan shekaru ya sallama ya gaisuwa ya gaida halal kabir babba ya sallama akan babba mana idan ƙarami ya haɗu da babba kamata ya ƙarami ya fara gai da babba muna ganewa ku? me yasa aka sharanta ma ƙaramin yaro ya gai da babba saboda haƙƙin babba a kan shi me yasa saboda karami an umarce shi da girmama babba da darata babba da kuma kaskantar da kai gare shi da dukawa gare shi ko ba haka ba a shari'a musulunci karami shi ke girmama shi babba tausaya ma karami yake amma babba bai girmama karami kwana yi a ce ya ba shi girman shi na ya ga girman yawa amma in garami ya girma ba babba sai a ce ya ba babba ne ya ba babba girman shi ya girmama shi ko a ce kai ba ka girmama manya amma ka zo wucewa ka ki zanna cikin yara a ce ha ba ka girmama yara sai da ce ba ka kulawa da su ba ka diba su ba ka tausaya musu saboda haka karami shi ke ba babba girma to shi yasa aka umarci cewa idan an haɗu da zaran karamin yaro ya haɗu da babba to shi ya kamata ya gaida ya gaida babba ba babba ne ya kamata ya gaida karami ba to amma da babba zai yi azarbabi ya sauri ya riga karami gaisuwa babu wata matsala amma dai wannan umarni ne aka bada muna ganewa ko umarni ne wannan lamu ce ta al'amr lamu ce ta umarni yusallimi as-saghiru ala al-kabiri to kuma girma wanda ake magana girma ne na shekaru yawwa mai shekara 20 ya game da ɗan shekara 15 ko mai shekara 30 ya game da ɗan shekara 20 ko mai 40 ya game da ɗan shekara 20 ko 30 ko ka ka haɗu da wanda ka haihe shi ko ka yi jika da shi ko ka tsohe shi tsuwa mai nisa ka baya shekaru da dama su ne ake magana to amma da za a samu wani babba amma girman shi ba na shekaru ba ne girma ne na matsayi girma ne na daraja ya yi mai shekarun girma wannan yana da girman shekaru wannan yana da girman matsayi wannan malami ne ko albajiri ne kaga dai yana da daraja a wannan attajiri ne yana da daraja wannan mai makami ne wato kwansaye ne ko kuma magajin gari ne ko kuma gwamnan jiha ne ko minista ne shekarun shi talatin ya game da kai dan shekaru arba'in da biyar zuwa hamsin kaga idan mutane ya fi ka girma to idan kun haɗu wa za a fara gaida wani kowa yana da girma irin nashi kai kana da girman ka na shekaru shi kuma yana da girma irin na matsayi da makami to sai a koma asali ta yin samu wannan matsayin ka riga shi samun matsayin shekaru yana ka shi ya kamata yi ya kamata ya gaida ka amma mun ce a dan ka aje girman ka ka gaida wanda ka hi ba matsala bane ko ba kaskanci bane ba wulakanci bane yawa abinda dai aka so shi ya gaida ka amma da za ka yi gaugawa yawa saboda kana ganin watakila in kai sauri ka gaida shi ka samun shiga wurin shi ya gaida ka kuma kuma ya kara ma wata gaisuwa kaga abin yana da wahala Allah ya samu dace da haka kenan da za a samu kowa da irin matsayin da Allah ya baya na girma to sai a koma asali asali cewa ka baya shekaru saboda haka ka riga ya samun girma shi daga baya ya samu wannan girma a gaban ka ya samu wannan girman saboda haka kenan kamata ya fara gaida ka duka dai mustahabi ne ba wai ba wai dole bane in son samu ne haka ya kamata a yi duk da yake asalin asalin umarni wajabci ne kuna ganewa ko amma da yawa daga cikin malamai sun dauki wannan akan cewa musahabi ne Allah ya sa mu dace wal maru mai wucewa kuma alal qaidi ya sallama akan wanda yake zanne wanda yake tahiya to an sharanta mai gaida wanda yake zanne muna ganewa ko domin wato wanda yake zanne shi ya kamata shi ya kamata a gaida kuma wannan wucewa yake tafiya yake shi bi dacewa da rasu amma da wanda yake wucewa shi za a gaidawa to wannan zai sa yi wani jiji da kai da dauki wani matsayi da ke gare shi ya dauki kanshi da wani girma ya yi shi ke tafiya kuma shi aka gaida a kamata in ka wuce mutane kana bisa kekenka ko bisa motanka ko bisa motarka ka daga ma mutane hannu da gaida suka ce assalamu alaikum ka tsaya a gaisuwa ko ka daga masa hannu ka wuce shi ya bi dacewa ba kai kamata su tashi su gaida ba Allah ya samu dace wal qalilu ala al kathir sa'annan kuma mutane yan kadan za su yi gaisuwa akan mutane masu yawa idan aka zo wucewa ana tafiya ƙasa kuna ku uku wasu na su goma to ku ukun nan ku ya kamata ku gaida mutane goma ina ganewa ko yau ko kai kaɗai ka wuce mutane biyu kai kamata ka gaida su amma in mutane ne duka masu son alheri an so su yi masu samu alheri saboda manzo Allah ya ce wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam mabibicin ku shine wanda yake fara gaisuwa to mutum na sai ya samu wannan fifikon saboda haka sai ya riga ka tun daga nesa ba assalamu alaikum kayan ka fara shi ya riga yayi to shi ne ya an shi ma wannan falala ya an shi ma wannan alherin amma ba kai laifi ba ma yawa da ya kyale ka to shi kai ya kamata ka fara gaida shi ba shi ya kamata ya fara gaida ka. amma dai duk lokacin da aka samu sauyi wani ya fara gaida wani to babu laifi a ciki Allah ya samu dace da haka dai wannan hadisi ya nuna mamu cewa wato ƙananan yara ya kamata a koya musu girman manya san girman manya san girman na gabansu mutanen da suna ƙoƙarin wato koyar da ƙanana sanin girman manya shi yasa wurin zaman manya ma ba za ka gaya da wurin ba wannan cikin koya masu girmama manya ne da ake domin in aka cakuɗe yanzu da aka cakuɗe shi kenan aka garwaye an babu wani babba babu wani to shi kenan yaron bai ganin girman na gaban shi kowace magana yana caba masu muna ganewa ko to mutanen da ba su haka to kuma dole ne karami a gwada mai girman na gaban shi domin rayuwa babu alheri cikinta in dai karami ba ya ganin girman na gaba babu alheri cikin wannan rayuwa yanzu abubuwa zamani ya zo zamani ya canza abubuwa Allah shi ne zamani shi ke zuwa da canjin abubuwa da malam bai zama da almajirai sai yan karatu ne za a yi sai yan aikin shi ne za a yi ko sai in ba shi wata magana ce za a yi amma a zo ka iske da malam da mai an zanna ana ta hira ba a yi da malam da shi da abokan shi masu shekaru irin shi ko masu matsayin karatu irin shi za ka gani shi kuma almajirai su ma suna canje amma yanzu da an garwaye da an bayan rikici shi yasa abubuwa da suka rikici to dole ne a ware wamtazul yawma ayyuhan nas ya ku mutane kowa ya kama wurin shi Eh, kowa ya rike wurin shi ba hana zanna a yi wata magana ba amma kai ya zamanto sai ba ka da majalisa sai ta manya irin manya waɗanda sun baka shekaru da yawa magajiyanka ne ko kuma sun haife ka ko kuma sun yi jika ma da kai ma'ana dai musulunci ya koya mana cewa wato karami a koya mai girmama na gaba da sanin girman na gaba manzo Allah ya ce laysa minna man lam yuqir kabira duk wanda bai san girman babba ba a cikin mu ba a cikin mu bai daga cikin al'umma ta saboda haka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wadda a cikin ta akwai girmama na gaba shi kuma na gaba akwai tausaya ma na ƙasa ko tausaya ma karami to waɗannan ladubba yayin da muka yi waci da su da lamuran mu sai suka lalace to dole ne mu dawo babu abin da zai gyara mu sai abin da ya gyara uwayenmu da kakanninmu to tunda dai mun ga mu kullun ta mu lalacewa take dai idan kaga dole da sai an koma me sai an koma na wani da yace Allah ka maida ni baya zan roƙe ka abin da ban taɓa roƙon ka ba Allah dole sai an koma baya wannan baya ce koma wata ta alheri ce ba wata sharri ba ce Allah ya sa mu dace to kuma a koya ma ƙananan yara yadda za su gaisuwa gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta sallama assalamu alaikum wa rahmatullah وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر حديثي daga سيدنا علي الله تعالى mashi yarda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Yujizi wa anil jama'ati yana isa daga jama'a, idan marru idan jama'a suka zo wucewa, an yusallima ahaduhum ɗayan su yayi sallama ga mutanen da suka zo wucewa mana ya ishe mu muna mu goma in mutum guda yayi sallama to ya wadatar da mu ya dauke mana mi sallama amma dauke mana da shi ke da lada mu ya dauke mu wahalar sallaman ne saraka in muna son lada ba zai ba za a bashi ladan mu ba sai dai a bashi shi kadai in muna son lada duk sai mu ce assalamu alaikum yana bude bakin ma mu guda saboda ya sa- mu samu irin ladar da za a bashi amma dai wannan wahala ta duk mu ba kan mu wahala yin sallama to an dauke mu tunda yayi shi kenan amma ba mu da lada fa muna ganewa ku wa yujzi wa anil jama'ati kuma yana wadatar da jama'a an yarudda ahaduhum dayan sai mai da sallama su ma mutanen da aka gaida aka ce musu assalamu alaikum suna su goma ko su tara ko su bakwai ɗaya daga cikin su ya ce wa alaikum assalam shikenan ya dauke musu ya dauke musu wahalar sallama ya da ya kyale su shikenan muna bayyana ku rawahu ahmad hadisi ne da imam ahmad ya rawaito shi wal bayhaqi da imam al bayhaqi to ya nuna cewa lalle wato sallaman mutum guda daya tana wadatar da jama'ar da ke tare da shi wurin ware sallaman da kuma mai da sallaman gaba daya muna ganewa ko yawwa Allah ya samu dace a sai hadisi na gaba malam ya ce wa anhu da gare shi radiyallahu ta'ala anhu wato wannan hadisi da muka karanta malamai suka ce banda wanda ke cin abinci wanda ke cin abinci bai mai da sallama ko wanda yake shan ruwa ko wanda yake cikin daki tare da iyalin shi yana halin mi halin saduwa da iyalin shi ko wanda yake cikin magewaya ko wanda yake magewaya ya je biyan bukata bauli ko bayan gari ko kuma wanda yake wanka ko wanda yake kwance yana kwana ko wanda yake gangadi kaga shi ma duk ba zai mai da sallama ba dan ka mai sallama ko kuma wanda yake sallah mutum na sallah ka mai sallama idan mutum na sallah aka mai sallama me ya kamata yi ha sai ka gyara murya assalamu alaikum ko ba mutane gida wani ba ya gane ba so yake sai an amsa mai kana ji ana gyaran murya ai shikenan ka san wani abu ake wanda bai kamata a yi magana ba Bahaushe ya ce ya ce in ana sallah ba a mi- ba a dimi ko kuma mutum na kiran sallah ya zo ga hanya yana kiran sallah bakin masallaci ka zo wucewa assalamu alaikum yana Allahu akbar kai kuma ka mai sallah ka san wani ba ruwan shi to wani kana sallah ma in ya wuce sai assalamu alaikum matukar dai mutum ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ba zai bada ba zai mai da sallama ba amma sallama a ga mutumin da yake cikin magewa yana wanka malamai suka ce wato bai mai da sallama sai in yana tsirara yayin da kayan shi amma idan yana sanye da kayan shi bayan ya ƙara wanka ya sa kayan shi ya ja yi sallama bakin kowa gida yana cewa alaikumus salam babu karanci a ciki a wurin wasu malamai muna ganewa ku haka ma sallama lokacin da ake hudubar juma'a liman na huduba sai ka ce assalamu alaikum sai ba liman sallama sannan ma makaruhi ne a amsa wannan sallama saboda an ce a yi shiru ana huduba muna ganewa ku sa'annan kuma duk wanda ka gaida ma ba liman ba sauki sauki liman liman yana yin magana da kai amma ana huduba kowa ka gamu da shi ka kyale shi kai da Allah ba sallama amma yanzu mutane sun ki ɗaukar wannan faɗakarwar da ake yi ana hudu ba za ga mutane na ta gamuwa ana ta yi, ana ta sallama matukar dai hudu ba na kai maka kana jin liman na hudu ba ko da larabci ko da hausa wasu suna bambantawa in ta larabci sai su yi gum amma tun da harshen sake suna ji to bari su ta magana su to ba daidai bane haka yin sallama ga mutumin da ya riga ya da kufa yana karatun alkur'ani mai girma shi ma ba a mai sallama to idan mai sallama ya yi amsawa wasu malamai suka ce an mai sallama yana iya amsawa da nunawa yana karatu sai ma haka in kuma ya ce wa alaikum salam ya yanke karatun to sai ya sake mi sai ya sake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu kuma malamai suka ce a karatun alqur'ani da ana yin shi bai hana ai sallama za ma sallama kuma ka bada amsa ka bada amsa sallama kuma ka ci gaba da karatun ka babu wani abu a ciki Allah ya samu dace saboda haka da hadisi ya nuna cewa wato wasu suna dauke ma wasu sallama haka ne ko yawwa to sai malam yace a wa anhu radiyallahu ta'ala anhu ko قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام kada ku fara gaida yahudawa ko nasara da sallama da yahuda da nasara duk wanda kuka gaba da shi kada ku fara gaida shi dukkan su gaba daya yahudawa su ne waɗanda suke kirarin biyayya ga annabi Musa alaihi salam nasarawa kuma su ne waɗanda suke kirarin biyayya ga annabi Isa alaihi salam yahudu su ne ‘yan kaɗan cikin duniya nasara kuma su ne masu yawa cikin duniya yahuda ana samun su ƙasashe haka ana samun su ‘yan ciraru amma suna da ƙasa ita ce isra'il ƙasarsu kenan isra'ila ko ba wani yawa ke gare su ba amma ana samun su cikin kasashe na turawa ɗan kwarori kuma su ba su damu ba ma su san wani shiga addininsu saboda suna ganin su halitta Allah ne zaɓaɓɓu su Allah ya zaɓa ya fifita a duniya to an kashe ko cikin addinin su kenan abinda Allah ba su kai ma samu zaka ka gara ka tsaya dan wahala can kawai amma dai ba su son kai musulunci kai kowane addini ma ba su kai so suke dai ka lalace ka lalace kawai saboda ni a tunanin su ko kaya addini ko ma wani iri ne aikin banza kai dan wahala ne kai kawai Allah ya yi ka dan kai tashan wahala Ana kenan kaga da ka yi addini gara ma ka ci gaba da holewar rayuwarka kawai ko ba haka ba shi yasa kasashenmu ba inda zaka ganin ba yahudi kuma akwai shi zaka ga ba ruwan shi da wurin ibada ba ya da shi na yanzu malamin nan ya yi zama shekaru 35 40 da suka wuce akwai yahudawa da yawa ciki amma ba su da dakin ibada dan ma kan wani ya ce bare zo yi cikin dakin suke abu su kawai sun yi zama nan garin da yawa wani lokaci ka iya samun kwara mutum 100 nan garin bai suna ta hada-hadarsu suna neman kudin suna samu kuma duk fasadi ne su suka kawo mutane a zungure nan garin wadda ake zungure kudi ana ta jaye ma mutane kudi duk wata banna za ka ga suke kawo ta garin amma kuma akwai 'yan kasuwa cikinsu masu harakoki kuma galibi kwarori da kake gani duk yahudawa ne waɗanda za ka ganin su yanzu najeriya na muwa muna da sunan da dama ka ganin su kwatano ka gan su abin nan lome ka gan su gana duk dai wurin hada-hada su na bayan da za ka ganin su to wurin hada-hada kuɗi ne ana samu su kuma abin da ya sha musu kai da da ya da addinin su saboda suna ganin addini nasu ne su kaɗai ban da wani wata shekara wasu suka musulunta a suka yahudanta suka shiga addinin yahudanci wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka suka aika musu nan ana matsa musu ana tsamba musu suna so su kai can suka ce ku bar addinin mana Dama ba wahala ba ce kuke, ko bar shi kawai. Dama ba musan wani shi. Amma nasara su ne suke yawo suna yada addinin su kuma suna kiran mutane da halaye masu kyawu da taimako da sauransu kuma suna samun mutane na shiga kuma suke da kasashe kusan kasashen turai gaba daya da america yawanci duk su ne to kaga suna da yawa to dan mun samu kan mutane da su yahudu ko nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mun gamu da su kan mu gaida su kan mu fara gaida su sai su su gaida mu saboda mi nuna musu daukakan mi daukakan musulunci da addinin musulunci wa idza laqitumuhum idan kun gamu da su fi tariqin abu sa wata hanya fattaruhum to ku mace su ila adyaqihi ya zuwa mafi kuncin hanya ma'ana a sa su zangi bin katanga kamar marasa gaskiya akhrajahu muslim imam muslim ya tada wannan hadisi yawancin malamai sun taba kan cewa lalle bai halitta ba a fara ma yahudu ko kuma nasara da gaisuwa ba ta musulunci kuma shine abin da hadisi ya nuni kuma shine asalin haramtawa cewa bai halitta ba shine asalin hani asalin hani shine haramtawa yawwa amma akwai sabani da aka yi na wasu malamai na shafi'iyya sun tafi akan cewa ya halitta a fara musu da gaisuwa sai dai mutum zai takaitawa akan mi yawwa assalamu alaikum kawai banda wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ta musulmi ce kuma wannan ma rawaito shi ah, daga Abdullahi dan Abbas da wani daga cikin sahabbai da rawaito sun ce ana iya gaida wato wanda ba musulmi ba ba yahudi ko kuma ba nasari ma'ana dai hadisi karar ya nuna cewa ba a yi kakko hara musu kenan ya nuna kakko hara musu da gaisuwa amma su in suka fara maka ku yi mi kakko musu amma ku kakko hara gaida su Allah ya samu dace wannan kuma ba wai yana nuna wato a tsangwame su ba a cutar da su ba a wulakanta su ba a'a. wannan wani hukunci ne zo na daban zamantakewa kyakkyawa ita tana nan cuɗanya kyakkyawa wadda za mu yi ba cuta ba cutarwa tsakanin mu da su akwai ta yawwa mu sai gare su sai gare mu suna makwabtaka da mu suna da bukata mu ba su in sun ba mu mu karɓa mu ma mu masu kyauta su ma su yi mana in muna zaune gari tare da su muna ganewa ko da wannan duk ba hana ba wannan wani hukunci ne daban ya zo musamman a lokacin da musulunci shi yake da ɗaukaka kuma hukunce-hukuncen shi ne ake zartarwa a doron ƙasa da irin wannan lokacin da yan mun game da su sai mu mace su da hanyar amma yanzu in muka masa hakarin kaga suna ya kai mu kara kuma a bi masa hakinsu saboda dokokin allah ba su ake aiki da su ba yanzu Yannan wannan lokacin da ake aiki da dokokin Allah subhanahu wataala ne lokacin da da mutumin da ya aikata abin da ba daidai ba za a zartar mai da hukuncin Allah subhanahu wataala a wannan lokaci yake magana amma yanzu cikin ƙasa da mu da su ai daidai ne a dokar ƙasa ko yawa domin mi zaman zaman ƙasa muke tare da su dukkan mai yan ƙasa ne suna da haƙƙi kan ƙasa kuma muna da haƙƙi a kan ƙasa amma lokacin da suke saniyar ware daga barinmu mu muke da doka Allah subhanahu wataala ita ke zartarwa yanzu kuma ba ita bace ba abin dokar ta sun ma ba abin ta mu doka ce ta turawa na ainihi turai waɗannan dokokin da suka tsara su ne ake tabiya ba na Allah ake yi wa na nasaran ake yi ba kaga da mu da su gaba daya babu wanda ake zartar da dokar shi su ma ba dokar su bace dokokin da ake zartarwa ba na nasara bane ba na yahudawa bane ba ma'ana ba na addinin yahudanci bane amma na shakkiyancin turawa ne waɗanda suka ɗauki rayuwa kawai ba ta da alaka da mi ba ta da alaka da addini yawa addini baya da ta cewa a dokokin ƙasa to su ne ake biyar dokokinsu waɗannan dokokin in ka ɗauki linjila wadda ke hannun nasara in ka karanta ta gaba ɗaya ba za ka samu waɗannan dokokin na ƙasashenmu ba a ciki haka in ka dauki attaura babu dokoki ne na mutane suka zanna suka kirkira abin su kawai waɗanda suna son a rayu rayuwar da ba ta da alaka suna ganin kaman alaka da addini ƙauyenci ne ci ba yake kawo ko kuma gashi nan tun da muke shekara 60 da wani abu da samun yancin kanmu da dokokin su muke ake wani ci gaba muka samu kenan kaga dai ya kamata su ce kai jama'a dokokin da muka kawo muku ba ci gaba cikin yakku na addinin ko ba haka ba mu dai ba mu ci gaba ba in sun sun cika mu to mu cika saboda mu da ma ba mu yarda da dokokin ba su kuma sun yarda da su dari bisa dari sun yarda da su mu kuma ba mu yarda da su ba kashi ɗaya cikin ɗari ba mu yarda da su ba ba ɗari ba- kashi ɗaya cikin ɗari dokokin gaba ɗaya muna kiyayya da su ba mu san su to ya za su kawo mana ci gaba ba mu farin ciki da su ba mu murna da su ba mu maraba da waɗannan dokokin domin dokoki ne na kiyayya da Allah da kiyayya da manzo Allah da kiyayya da alqur'ani mai girma Allah ya samu dace wa an radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam da gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace idza aqasa ahadukum idan ɗayan ku ya atishawa bal yaqul yace alhamdulillah yace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ina gode ma Allah wal yaqul akhuhu ɗayan su kuma ko dan uwan shi yace mashi yarhamukallah Allah ya maka rahama fa idza qala lahu yarhamukallah idan dan uwan shi yace mashi yarhamukallah fal yaqul lahu to yace mashi yahdikumullah Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum kuma Allah ya gyara muku sha'anku akhrajahu al-bukhari mai riga mun yi magana akan akan atishawa ko cikin hadisin mu na farko da muka fara karantawa a cikin wannan babi cikin haqqul muslim ala al-muslim ko shikenan ba sai mun kara maimaitawa ba abinda dai wannan can ce aka yi fali shammitu idan ɗayan ku ya atishawa to dan uwan shi ya gaida shi wannan sai aka ce dan uwan shi ya ce mai yarhamukallah duk mutumin da ya atishawa kenan me ya kamata ka ce mai yarhamukallah Allah kara ma rahama idan ya faɗi wannan kai kuma sai ka ce mi yadikumullahu wa yuslihu balakum idan aka gaya maka haka nan kai kuma sai ka ce wato idan ka faɗi haka nan shi kuma wanda yi sai ce yadikumullahu wa yuslihu balakum Allah subhanahu wataala ya shirya ku kuma ya gyara muku da wannan mun riga mun yi ta bayani mun kawo abubuwa ma da yawa wanda ba sai mun sake maimaitawa wani ayyau dai da gare shi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yashrabanna ahadukum kaddayan ku ya sha ruwa qa'iman yana tsaye kakka sha ruwa kana tsaye akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi yana nuna mana wato rishin kyawun shan ruwa daga tsaye ko da kwalba ko da roba ko da ledar fiya wata ko da moda ta gargajiya ko da tasa aka kawo ma in dai za ka sha ruwa to shan ruwa daga tsaye baya da kyawu saboda annabi ya ce kaɗayan ku ya sha ruwa yana tsaye mana kar ku yarda ku sha ruwa kuna tsaye ba a shan ruwa daga tsaye sai ya zama to larura ne larura kuma dama tana halatta abin da yake an hana shi muna ganewa ko sai idan wurin yana da cako ba yiwuwa ka tsugunna kana tsoron ka tsugunna ka faɗi kayan ka su ɓaci to sai ka sha ruwa da kaza kuma ka diba ko ina ba inda ya kamata ka zauna babu wuraren zama amma ba haka ba in ba wurin zama wurin baya da cako sai ka durƙusa ka sha ruwa wannan ladabi ne daga cikin ladubba na addinin musulunci a cik- cikon hadisi manzala sai ya ce duk wanda ya mance ya sha ruwa tsaye faliyas da kai ya yi aman shi duk wanda ya mance ya sha ruwa daga tsaye sai ya tuna shi daga tsaye sha to ya sa hannu ya amayo su don ya nuna maka rashin kyawun shan ruwa daga tsaye amma in larura ta kama babu wani abu muna ganewa ko domin imam ahmad ya rawaito wani hadisi a daga abu hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana shan ruwa daga tsaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kat ya mai tsawa sai manzo Allah saboda ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana son ka sha ruwa tare da musa kana son musa ta sha ruwa ka roki sauran ta ka sha ko kuma ku zo ku sha ruwa tare kana so yace ba annabi a manzala sallallahu alaihi wasallam yace to ka sha ruwa tare da wanda yayi musa sharri shine shedan ma'ana an ka sha ruwa daga tsaye tare da shedan kuke shi to da za a bayyana ma shedan ga yanan ya kama kuna sha tare ya kake karan ba za ka ji daɗi ba ko to da haka kira hadisi yana nuna wato baya da kyawun shan ruwa da kasi da yawa daga cikin malamai sun ta kan cewa lalle wato makaroni ne ba wai haramun bane amma yan kaɗan daga cikin malamai sun ta kan cewa tunda zahirin hani yana nuna haramci saboda haka haramun ne amma da yawancin malamai sun tafi akan cewa makaroni ne me yasa suka ce makaroni ne saboda ya zo a cikin sahih muslim daga hadisi abdullahi dan abbas ya ce ni na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ɗebo ruwa daga dishe samzan na ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sha ruwan daga tsayi to abin da yake nunawa yana nuna cewa idan babu makawa sai ka sha ruwa daga tsaye ba ka iya zaunawa babu wurin tsugunnawa to in ka sha kaga saboda haka ne ko an ce a lokacin bakin ruwan rijiyar zanzan din duk an sha ruwa ne an ɗebo ruwa sosai saboda da can da rijiya ake ɗebo da can guga ce to ka ga bakin rijiya kuma lokacin aikin haji ba irin ban ruwa ba ne ba rayu ne da ake tafiya ba fa na ƙauye ba wanda bai wuce mutum hamsin kuma mutum hamsin nan ba ba lokaci da da ɗaya ɗaya ake zuwa da iske mutum biyar suna iba suna wasu na taya wasu nan kuma gaba ɗaya wajen mutum dubu ɗari sun je aikin haji ya kake gani mutum dubu ɗari kuma kowa na son ruwan rijiyar ka san wurin camewa zai cakubewa zai isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ebo mana ruwa in sha manzo Allah aka ebo mai ruwan zanzan aka bashi kaga ba wurin zama ya sha ne saboda mi saboda akwai larura babu wurin zama amma hanin da yana nan cewa ba a shan ruwa daga tsayi yau hadisin bai karyata wancan hadisin ba yana nuna dama don abin da larura ke kawo ai kaga ya halitta ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya hana mu cin musu amma Allah ya ce in mun shiga larura muna je yunwa babu abinci sai musu to sai mu ci musu Allah ya haramta giya idan muka shiga larura babu ruwan sha sai giya ba inda za mu samu ruwa sai ruwan giya kamar inda za ka samu wasu ƙauyuka sai ka je ka rasa ruwa garin amma tulunan giya daga su nan kuma kana jin kishirwa a cadi mun taɓa zuwa wani gari mutanen garin duk tsirara suke maza da mata duk tulunan giya ne ga sunan Allah ya sa dai mu ba mu jin kishirwa kana ba ku labari yadda burkutu take amma ga ta nan da randuna da komi ko ina amma Allah ya sa mun zo ratsa garin ne mu ba yunwa muke ji ba kishirwa muke mata daga su sai wani walki kare ne gare su nan babu komi mata da tsohi da ƴan mata ga su nan nan duk duk bayyane yake. nan da an sa walki su ma maza da walki kaga ba wata dadewa aka yi ba ba ba wasu shekaru aka yi ba. to Allah ya kiyaye lokacin ba mu jin kishirwa da mun wada cikin me da mun wada cikin mayi da an dogo mu abin nan Allah ya kiyaye Allah ya samu dace ko tambayi da ba ta kusa ake kira ba ta bai yi da ba ko Saura minti biyar amma bari mu tsaya haka abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara na'am da kuma jayi-jayi da ba ta ita ce ba ta koma kasar da yake jayi da ita ce kuma a tsada ba na wani da su kuma na wani da da bakowa da shi kuma tana ba ta shi shi ba ta da dama a kan nauyin shi ne wato musanya hakoki tsakanin mishi da mata shi ne abin da ake yi to tunda ba samu haka ba me ya kamata a yi to sai a tsaye da auren in ta nema shi kenan ta nemi a kuma sai a bincika a gani me yasa ta nemi a rabu da ita din haka in daga bangaren shi ne ya cutar da ita to shi kenan babu wani sadaki da za ta mida mushi haka
saboda shi ya ja shi ya kasa amma in yana ba ta hakoki kawai ta ce ba ta san auren to sai ta mai da sadaki shi Allah ya samu dace amin wannan kuma da yake tambaya ya ce ma'aikaci ne to sai yan uwan shi ma'aikata da suke aiki guda suke aza shi ya je ya ɗauko musu albashi don wata ya mutu ya ce to suna da yawa wani bi in ya kawo sai a wayi gari kuɗin da ya kawo ba su isa ba a wa- a wayi gari wani abu an sami giɓi na wasu kuɗin shi ke biya ga wanda ya gani ba a cika mai kuɗi ba ya ce to kuma wani bi sai a wayi gari wani bi abin ya hau kuma yana sanarwa ga uwan da in sun ga kuɗin su ba cika ba su zo ga kuɗin kuma ba a zo ya ce to irin wannan kuɗin tun da shi ma wani bi yana cikawa in kuɗin ba cika ba to yanzu an samu wani abu da ya hau ko da ba nashi bane yana ya ɗauka ya amfana da su cika wanda yake cikin nashi ke dan cika cikin nashi yake cika duk lokacin da ya kawo kuɗin in ba su cika ba ga mutum to shi ke cikawa to in kuma yanzu wani bi kamar yana shi ke ba da kuɗin a gwamnati wajen gwamnati yake na amsa dai sani eh shi wakilin gwamnati ne shi ke raba mu yau eh abu kan kamar shi ake zuwa da yawwa je ɗauko banki duka na Eh, salar a gani.
ɗaukowa sai zai ba su to mutum ne wanda yake a shi ke biyan ma'aikata haka bayan ya so daga banki ma'aikatar shi ake zuwa ko duk ma'aikata su zo su anshi kuɗin su wasu mutane lokacin kuɗin in ya so ba su isa wasu albashin su sai a daga ko jikka biyu ko jikka uku misali ko hudu ko biyar cikin kuɗin shi zai zanki ciccika masu da ya ce wani lokaci kuma sai a samu in ya ɗauko kuɗin kuma sai sawo ya biya su kuma a raga to shi ma sai ya yadda nashi muna tunda ta yasa nashi kaga sai ya yadda nashi tunda dama nashi yasa ba a sa shi ba shi yasa karshe tunda sai sai ya yadda abin shi in kuma aka raga aka raga ya ce wani lokaci ma a kiran mutane yake da wanda kuɗin shi ba su kaba ya zo a ida cika mai kuɗin ko mutane sai su ke zauwa ma'ana su kamar suna jin nauyi saboda sun ga irin kyautata da yake musu tunda sun ga sun san cewa yana masu kokari yana cika masu koda kuɗi ba su ida cika ba to kuma da an an samu ƙari kuma sai zo su ansa haka wataƙila yana ga haka ne saboda suna jin nauyin abu haka to kenan kaga sun nuna kamar sun bar mashi yin haka ne to sai ta abin shi halaliya kuma ba haka nan bane in ya hidda nashi abin da ya riga to kuma tunda da ya galibi gwamnati ba a mira masa yi wannan kuɗin
na ma mafiya ga sun hito shi ke yadda abin ke wakana ga malaman makaranta ne a wanzu a ce wani mushi a wani ƙauye su ba su isa zo shi sai su yi delegation shi sai ya zo ɗauka to in ya ɗauka an bada salar ɗin ita banki ta bada daidai to can wajen amsa da babba da ne kuɗin sai su ɓace ya ce rasa inda suke shiga to sai ya koma duk wanda ya zo ce ni ba baka cika mana ba ga takarda abin da ya kamata in samu sai ce to tunda ni na amso kuɗi ba komi bari hidda cikin nau'in ba kadan azabna laya yace to wani bin kuma sai ya hado da cewa in ya raba sai a samu wani abu shi ne ya gani tun da can yana badawa eh shi ne da ai abin da muka ce ke ya haka ne tunda shi ma yana kyautatawa za ka riga sai ya ɗauki abin shi haka ne ya sha sai mai da cikin asusun shi ma Allah ya samu dace a kira sallah
ta wannan gar tuwala ta ce ta armi miji suna tare sun jima ran nan kawai sai arme bata sani ba kuma bai sanar da ita ba har aka wayi gari amarya tun da ya raba masu gida amarya ran nan kawai sai ta bugo ma uwar gidan ta samu lambar ta daidai kuma shi mijin yana wajen uwar gida bai taba ga mata da ya armi macen ba ta yi ta mata irin wannan abu na mata da cewa ga ta ita ma ai mai mijinta ta arme shi to ashe yana nan sai ita uwar gidan sai ta samu liba nake saurari to shi kuma sai gumi ya ce to ke ki saura ma na sake ki to shi ne eh eh
an samu karuwa sa ne bismillah
ya yawo madalla haka ne to shi ne ta ce wannan sakin wai ya amfu kuma abin da ya dace
wa ya saka ciki amalai ita amarya eh wadda ta bugo wasu je ta ma mutum ne ya wuri ya karin aure ko gida ba ta sani ba Eh.
aka samu karuwa haka duk bai gaya mata ba sai ran da ita amarya ka san mata da cegu ko ina ruwanta Haka ne.
Har ruwanki da ita zaman mijinki ya ba mas- zaman ta Haka ne.
wanda bai gaya mata ba shi ne kira hakkin shi ne ya gaya mata ya kara aure ke ba hakkin ki bane ki gaya mata ke matan mijinta ce haka ne.
sai ta zarbabi ta ta kira ta ta ce to yanzu gashi nan na aure mijinki kuma an samu libar yana ji shi kuma da ran shi ya ɓaci sai ce to shi kenan na ji kin tona mana asiri na aure ki to na ma su fiki wai sakin ya yi ko bai ba ya yi mana saki ya tafi saki guda ne ana iya komawa Haka ne.
matuƙar dai ba ƙara idda amma ƙara idda ana iya an sake sabon ɗaura wani Allah ya sa mu dace amin wanga ya ce mace ce aka sa mata kwaya halitta ta wata mace ta haihuwa domin ita ba ta rike cikin to yace yanzu da ta haihe shi ita wanga wadda ba nata bane kwayan halitta ɗanta ne ko ko ɗan wancan wannan rikici ne na malamai gaskiya
mace ce aka sa mata kwayoyin halitta wata mace saboda ita ba ta yi za ka sa mata kwayoyin halitta wata mace yanzu wannan ɗan da tsayawa na ta ne ko na wacce ne na wacce ne ita kuma reno ne na ta Allah
inda ita ba ta yi gaskiya
sannan inda ba ta haihuwa shi ke Allah ta'ala alam gaskiya ba ɗanta ba ne gaskiya inda ita kawai rikewa ne amma kwayoyi ɗauko haka ya ka samu kaga ba za su zama
ɗanta wasu sai dai zama wani bangare na ta wani bangare na Allah ta'ala da irin wannan rikici ya kamata a bari shi gaskiya
na'am Yau, wannan kuma ta ce malam wani mutum ne ya mata alkawalin samun mata aiki sai ce sai ta kai takardun ta a gidan shi. To mata yana da mata ko da suka je ta kai din sai mata sai ta fito ta bar su. To yanzu matar wannan ba ta ji daɗi ba tambi zai ce ma yarinya ta kawo takardu a gidan. Kawai sai ta yi ta mata shari tana haɗa da cewa ta je ta tar da mijinta ma bai da kaya. to ita yanzu abin yana ci mata rai ta mata sharri ai ta san ba haka nan bane tace tana ta dau matakai kanta na ta nuna da cewa ita ba haka nan bane ko ba
mace ce budurwa ce haka ina ko nema aiki ne take ko eh haka ne kware eh to me ya kawo ta gidan ko shine da ai wurin nema aiki ne ba kai ga nema aiki ba ko Ci ne.
kenan mace ce ke nema aiki sai namiji ya ce ta kawo mai gida kuma yana da iyali da ta kawo mai gida budurwa ce ta kuma mace da kishi ta ga budurwa ta shigo cikin gida sai ta yi ta daga gida ta yi hushi ta tafi ta bar su cikin gida cikin ga aikin taimaka ma wani abu za a yi ba ki tsaya ki gami za a yi Kware ma gaskiya ta karfi ne za a bada in ya hushi ki bar gida shi ne da kenan irin irin irin shi ma ya bace ya ce bari ma ya abin da ba su to ya kenan sai ki tsaya takardu ne ya diba ya diba shi kenan sai to shi kenan an san yadda za a ina waiwaye ki daga ba sai ta yadda ba in take zuciya to sai ta je ma tana ta yawo tana yadawa cewa ah, yarinyar da ta zo gidan ta islami shi ma daga shi sai dan gajeren wando ko kuma dai menene gida ta iske shi cikin gida gidan shi da shigo kuma layin ki ne da aka sallama ki kamar mijin ki daga gidan wando to ta ce babu ba kaya ta iske shi sai ta yada to ita kuma wannan ranta ya ɓaci ta wadda aka wannan sharri wata ya ɗaukan mataki ina ɗaukan mataki domin ki kara kanki cewa yawa babu abin da ya fa shiga tsakaninku saboda ko gobe ka taimaki wani abu. Allah ya samu dace amin sai tambaya ta karshe yake cewa mace wadda ke cikin injini na istihada tana iya ta dau alqur'ani
macen da ke cikin jinin istihara wai ko tana ya dauka alqur'ani tana ya dauka saboda ba jini ne na na abin nan ba jinin al'ada bane ba jinin kazamta bane jini ne na tsarki shi jini ne na rishin lafiya mahaifan mace to shi ba hana mace wanda bai hana sallah ba a gaskiya ne ana yin sallah da shi ana yin azumi da shi haka ba ana yin karatun alkur'ani a dauki alkur'ani da shi Allah ya sa mu dace amin sai dan kwaki bar addu'a malam ya kwaske terminal tun da sata ita har zuwa su ganta ba kuma ana ta bugawa wayoyinta ba ba a samu
wani yana mara addu'a ga ya uwashi wadda take terminal tun da sai ta yi telefon har yanzu ba a ga dawowar ta ba kuma ana ta neman ta ta waya ba a samu to suna bara addu'a gare ta Allah subhanahu wataala ya bayyana musu amin Allah ya sa tana cikin aminci Allah ya sa ba sace ta aka yi ba amin ya Allah amin Na'am. Kai kai kai kai wanda yawa ne ke. Bismillah, bismillah. Karamin yaro in ya ta sha me ya kamata yi? Kamata ya ce mai yarhamuka Allah. Kama ana koya mashi. Sun mai wayo ne wanda ya iya magana. Ya iya magana haka sai a ce mai yarhamuka Allah haka na ake yin an yi wanga abu ai tai ai tai har ya dauka iya na'am in kuma abin nan ne sai a sai a wakilce shi a yi mashi in ba ya magana in ya sai a ce yarhamuka Allah ya manka kalashi kuma yarhamuka Allah yadikum Allah wa yusli barakum duk sai kai gaba daya yana ji ai ya kai inda zai gane cewa in ya yi shi ya kamata ya ce mai yaji kuma Allah ya su gaba da kuma mutumin da ke hira haka mai sallama bai amsa ko ya dace hira idan haka mutumin da ke hira haka mai sallama ba ya amsawa wai ya yake nan ya saba ma Allah Allah cewa in an gaida ku ku amsa fa hayyu bi asana min awu du'a la ce to da ya saba ma Allah an ce ana karatu alqur'ani haka da mutum ma ya amsa bare hira haka ba daidai ba ne a gaida ka ki amsa kuma malamai sun ce ko da ka san mutum in ka gaida shi baya amsawa to ka gaida shi in ka gaida shi bai amsa malaiku ke ce ma alaikum assalam a shi kenan ba ta samu gaiso wanda ya yi shi so dubu na'am na'am eh uwa ne na mutum ya ebo cikin budu sai awaki suka sa bakin suka sha to ya dace ya amla da su
cikin budu ne cikin budu ba sai awaki suka sha ruwan to suna suna da sa baki cikin budu kina kuma dan wa'in akwai nan bai mutum ya yi ruwa cikin budu ciyawaji suka sa baki
wannan budu budu yankake ne ko eh ya kake ne kenan
wannan yahuda ta buduwa ai ba kiwaye shi da waya ke na ruwa suna nan masu tsarkin su ne a aula da su domin akwai mai tsarki ce tunkiya da rago duk masu tsarki ne sai in kana kyama shi kenan sai ka zuda ka yi wasu amma ruwan ba su lalace ana iya wankan janaba ana iya arwala da su na'am
Ah, mutum ne aka ake mashi kyauta to kuma sai aka gora aka gora mashi kuma sai ba aka ƙara mai mashi kyauta aka mai mashi kyauta sai ce a mai da mashi kyauta shi ba ko ya daidai mutum da yake mai kyauta yau da gobe da an mai kyauta sai a mai gori ba bayan an mai kyauta an mai gori kuma da na kamata sai ce amira ba ya ci ko ya yi daidai ya yi daidai Allah ta'ala ya hana gori ya hana an amma kyauta amma gori domin mai kyauta yana gori ba ta lada shi to kaga kyauta ba ta yana amfani gara ba mai da ba ka rike akwai tun da in kayan ba ka da lada ka gara ka rike kayanka ka je ka ka biya bukatunka na duniya saboda ko kayan Allah ba lada da maka ba saboda kana batawa da goyi na ya kamata mutum shi ma ya nuna abin da ake mai baya jin daɗi saboda ka a rike baya shi na'am an ce wani tsarin ne matsayin dukowa wajen gari mutum me ya matsayin wai dokowa wurin gaida mutum ba ya da asali a cikin shari'a shari'a musulunci ba ta ce a duka wurin gaida mutum ko duka ko durkuso duk ba su da asali cikin addinin musulunci al'adu ne irin namu al'adu ne na bakan fata al'adu ne na bahaushe in za a gaida babba magajinka wanda ya ɗara ka da shekaru masu yawa ko kuma babanka ko kakanka ko malaminka ko sirikinka ko sai ka zube kasa al'ada ce amma a cikin musulunci ba wannan koyarwa bayan ka musulunci bai koyar da mu mu duka ba amma ya ce mu girmama da cikin girmama da ya ce ni bai ce mu duka ko mu ko manzo Allah cikin hadisi ya ka tambaye shi mutum ya gamu da dan uwan shi wurin gaida shi yana iya dan sunkuyawa haka manzo Allah ya ce a ya dan sunkuya haka ya dan duka irin yadda yanzu za mu gaisa da wasu mutane daga sai an dan yi wani irin shi dan sunkuya da ake haka sai ake yi haka lokacin da za ka gaida mutum tsaye amma kana ganin girman shi. Allah ya samu dace.
kibar addu'o'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu. Allah ya shahi mana wayan mu. Allah ka kara mana haɗin kai. Allah ka kara mana son juna da tausaya mu. Allah ka samu kare da duniya lahiya. Ka raba mu da zaman banza da zaman kashewa. Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa. Allah ka kawo mana karshen matsalolin zaman lafiya da suka yi mana yawa ya Allah. Allah ka kawo mana karshen su ya Allah. Allah ka zaunar da ka san mu lafiya. Allah ka raba ta da fitina da tashin hankali. Makwabtan mu ba da suke cikin tashin hankali Allah ta'ala ka masa karshen wannan tashin hankali da suke ciki Allah. Makwabciyar mu ka san mu mali. Allah subhanahu wataala ka kawo mata karshen wannan wahala da take ciki waɗannan mutane waɗanda suka gallabi mutane ya Allah ba sai karhin ka ba Allah Allah ka nuna masa karhin ka ya Allah Allah ka nuna masa galabar ka ya Allah Allah ka nuna masa iyawarka a cikin su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah jiji da kan da suke ya Allah ka sauke su ya Allah Allah ka sauke su kasa ya Allah ka kawo karshen dukkanin matsalolin su gaba da ya Allah Allah ka tarwatsa su ya Allah ka tarwatsa waɗanda suke goyon bayan su ya Allah waɗanda suke karfafa su ya Allah waɗanda suke ba su makamai ya Allah waɗanda suke goyon bayan su ya Allah da su da su gaba da ya Allah ka rusa su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah kuma abin da suke tunanin cewa za su iya zuwa su yi nijar wanda suka yi mali Allah kada ka ba su iko ya Allah Allah kada ka ba su dama ya Allah Allah mu bayan ka ne ya Allah ba mu da wani Allah wanda ba kai ba ya Allah Allah muna roƙon ka ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka zaunar da kasashen mu lafiya ya Allah ka mai da kasashen mu kamar yadda suke a da can ya Allah kwanciya hankali da zaman lafiya da lumana ya Allah Allah ka mai da kasashen mu haka ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ka raba su da muguwar tarbiyya ya Allah ka ba su karatu mai amfani ya Allah ka ba su aiki mai amfani ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai amfani addinin mu da al'ummar mu da kasar mu gaba da ya Allah ya na yan tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kare sa musu jarumta ya Allah ka kara musu kwarin gwiwa ya Allah Allah ka kara musu karsashi ya Allah domin fada da yan ta'adda da makiyan zaman lafiya ya Allah Allah ka kare su da mu da mu gaba da ya Allah daga duk wani hari da za a kawo mana na da gangan ko ba na da gangan ba ya Allah na gaba da gaba ko ko na fakaice ya Allah Allah ka kare mu da mu da su gaba da ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa su huta Allah ka da mana su gida aljanna Allah ka shahi mana wayan mu ka diba mu da rahmar ka da tausayin ka ya Allah yan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah Allah ka jaye masu dukkanin matsalolin su da suke fama da su ya Allah ma'aikatan mu Allah ka musu karshen duk walalin da suke ya Allah talakawa Allah ka kara musu sauki a cikin rayuwar su ya Allah Allah ka kara masu wadata ya Allah ka ba su wadata ta zuciya ya Allah ka haskata masu rayuwarsu ya Allah ka faranta masu rayuwarsu ya Allah ka kawo masu karshen duk wata wahala da suke fama da ita ya Allah daren nan namu na marada Allah ka karfafa shi ya Allah Allah ka fada da shi ya Allah Allah ka kawo kara arziki a cikin shi ya Allah Allah ka kara kawo ci gaba a cikin shi ya Allah kamfanin dukan da ke garin nan namu ya Allah ka tada su ya Allah ma'aikatu da ke cikin garin nan namu da suka mutu da yawa Allah ka tada su ya Allah shaguna da yawa sun mutu Allah ka raya su ya Allah shaguna da yawa babu komai cikin su Allah ka cika su da arzikin ka ya Allah Allah ka kawo abin yi a cikin su ya Allah Allah ka wadata ba su su ya Allah ka raba mu da zaman banza ya Allah ka mana karshen zaman kashe wando da ya mana yawa ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka shahi musu hawayensu ya musu bukatun su ya Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka sani Allah ka shahi mai yawa ya mai bukatu shi ya Allah wanda gina wannan masallaci Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka kara mu arzikin shi albarka kara mu rayuwar shi da kai iyalin shi da kasuwancin shi albarka ya Allah kuma Allah ka yawaita mana irin shi ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين